بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan fassarar riyadu salihin a satin da ya gabata mun yi magana akan mahimmancin mayar da amana ga masu ita yau kuma za mu yi magana kan haramcin zalunci da kuma umarni da mayar da abin da yake hannun mutum na zalunci
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع waɗanda suka yi zalunci ba su da wani masoyi ko kuma mai ceto wanda za a yi masa biyayya وقال تعالى Allah yana cewa وما للظالمين من نصير azzalamai ba su da mataimaki وأما الأحاديث amma hadisai kuwa فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم Daga في آخر ciki- باب المجاهدة daga ciki akwai hadisin Abu Zar wanda ya gabata wanda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin hadisul Qudusi yake cewa ya ku bayina tabbas na haramta zalunci akan kaina kuma na haramta shi a tsakaninku. Na'am.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Jabir Allah ya yarda da shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce,
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة Ku ji tsoron zalunci saboda zalunci duffai ne ranar alkiyama,
واتقوا الشح kuma ku ji tsoron ruwa,
فإن الشح أهلك من كان قبلكم saboda ita ruwa ta hallaka waɗanda suka zo gabaninku.
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم Ta kai su har sun zubar da jinanansu kuma sun halatta abubuwan da aka haramta musu.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce,
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة tabbas za ku bayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abotanta ranar alkiyama حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء har sai an ɗauki fansa daga akuya wacce take mai ƙaho saboda zaluncin da ta yi wa mara ƙaho رواه مسلم musulun ne ya rawaito
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan umar allah ya yarda da shi yana cewa كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا yace mun kasance muna tattauna abin da ya faru a hajjin bankwana annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yana tsakaninmu ولا ندري ما حجة الوداع ba mu san menene hajjatul wada ba
حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه har sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gode wa Allah ya yabe shi ثم ذكر المسيح الدجال sannan kuma ya ambaci dujan فأطنب في ذكره sai ya tsawaita wajen magana kan shi وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته yace babu wani annabi wanda aka aiko sai ya gargada al'ummarsa game da dujal أنذره نوح والنبيون من بعده nuhu ya gargadi al'ummarsa da kuma annabawan da suke bayan nuhu وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ya fito a cikinku to za ku iya gane shi saboda shi idansa guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idansa ɗayan kamar inabi ne wanda yake babu ruwa a cikinsa yake cewa shi kuma ubangijinku idansa ba guda ɗaya ba ne ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا yake cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku jinananku da dukiyoyinku kamar yadda ya haramta muku wannan yinin naku a cikin wannan gari naku a cikin wannan wata naku ألا هل بلغت قالوا Ya نعم ce, shin na isar da sako sai suka ce tabbas haka ne ka isar قال اللهم اشهد sai ce ya Allah ka shaida ثلاثا har sau uku ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai can ku kada fa ku zamanto kafarai a bayana sashin ku yana dukan wuyan sashi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito ma'ana sashin ku yana kashe sashin ku
وعن عائشة رضي الله عنها an karɓo daga aisha Allah ya yarda da ita أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين duk mutumin da ya yi zalunci ko da na kwatankwacin taƙi ɗaya ne a ƙasa to za a nan naɗo masa shi ranar alƙiyama daga ƙasa ta bakwai har zuwa ƙasa ta ƙarshe a ɗora masa a nan naɗa masa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي موسى رضي الله عنه an karɓo daga abu musa allah ya yarda da shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yana cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله يملي للظالم tabbas Allah yana yin talala mai kamar sake ga azzalimi فإذا أخذه لم يفلته duk lokacin da ya kama shi ba zai iya kufce masa ba ثم قرأ sannan ya karanta وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة haka rukon ubangijinka yake idan ya riƙe alƙarya wacce take azzalima إن أخذه عليم شديد tabbas rukon Allah maɗaukakin sarki mai raɗaɗi ne kuma mai tsanani ne
وعن معاذ رضي الله عنه قال an karɓo daga mu'az Allah ya yarda da shi
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aika ni sai ya ce, إنك تأتي قوما من أهل الكتاب Tabbas kai za ka zo wajen wasu mutane daga cikin Yahudu da Nasara, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ka kira su zuwa su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah وأني رسول الله kuma ni manzan Allah ne.
فإنهم أطاعوا لذلك Idan sun yi biyayya ga hakan, فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ka ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu salloli biyar a kowanne yini da dare.
فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم idan sun yi maka biyayya ga haka to ka ba su labari cewa Allah ya wajabta musu zakka wacce za a dinga ansa daga wajen mawadatansu a ba da ita ga fakiransu.
فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم In sun yi biyayya ga haka to kada ka sake ka ɗauki manyan dukiyoyinsu.
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب Ka guji addu'ar wanda aka zalunta saboda babu hijabi tsakaninta da Allah.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه
An karɓo daga Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi Allah ya yarda da shi yake cewa استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wani mutum mai suna ibnul lutubiya ya je ya anso sadaka wato zakka lokacin da ya zo ya kawo wannan zakkar sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine zakkau wannan kuma kyauta ce aka bani
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya miƙe akan mimbari ya gode wa Allah ya kuma yabe shi sannan ya ce
أما بعد
bayan haka فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله tabbas ni nakan iya sanya mutum aiki daga cikin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya jibanta min فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي
sai kuma ya zo ya ce min wannan naku ne wannan kuma kyauta ce aka bani أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا idan da gaske yake me yasa ba zai zauna a gidan babar shi ko kuma gidan baban shi ba ya gani ko wannan kyautar za ta zo masa
والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة wallahi babu wani daga cikinku wanda zai ɗauki wani abu ba tare da haƙƙinsa ba face sai ya haɗu da Allah ranar alkiyama yana ɗauke da wannan abun
فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء wallahi babu ruwana idan na haɗu da ɗaya daga cikinku yana ɗauke da raƙumi yana kuka أو بقرة لها خوار ko kuma saniya wacce ita ma take kuka أو شاة تيعر ko kuma ya zama yana ɗauke da akuya wacce take cewa ne ne
ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannayensa har sai da aka ga farin hammatarsa فقال اللهم هل بلغت ya dinga cewa ya Allah shin na isar متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abu Huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم duk mutumin da ya zalunci ɗan uwansa ta fuskan mutunci ko ta fuskan dukiyarsa to ya ƙoƙari ya warwar abin da yake tsakaninsu tun kafin ranar da zai zama bai da dinare da birane ta zo
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته in yana da kyakkyawan aiki to sai a ɗauka da gwargwadon zalunci shi
وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه idan kuma ya kasance yana da kyawawan ayyuka idan kuma ya kasance ba shi da kyawawan ayyuka to sai a ɗibi zunubin ɗan uwansa sai a ɗora masa رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an karɓo daga abdullahi ɗan amur bin al'as allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال azala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da hannunsa والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه mai hijira cikakke shine wanda ya yi hijira daga abin da allah maɗaukakin sarki ya hana متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi bin amr bin al'as allah ya yarda da shi yana cewa
كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة
akwai wani mutum mai suna kirkira wanda shine yake ɗaukar kayan annabi sallallahu alaihi wasallama masu nauyi ko kuma ya kula da iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana wuta فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها sai suka je suna dubawa don su gano abin da yi sai suka ga ya ɗauki wata babbar riga daga gani mai yaƙi kafin araba رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu bakra allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا tabbas zamani ya juya kamar yadda yake ranar da Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai kowace shekara tana daidai da watanni goma sha biyu منها أربعة حرم daga cikinta akwai watanni guda hudu da aka haramta yaƙi a cikinsu ثلاث متواليات guda uku suna jere
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم da zulƙada da zulhijja da muharram ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان sai kuma rajab wanda yake a ware wanda shi rajab yana tsakanin juma'a da sani ne da kuma sha'ban
أي شهر هذا
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanne wata ne muke ciki ne wannan قلنا الله ورسوله أعلم sai muka ce Allah da manzansa ne suka fi sani فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه sai muka shiru saboda azatan mu zai ambace shi da wani sunan wanda ba da shi muka san shi ba قال أليس بالحجة sai ce wannan ba zuri hijja bane قلنا بلى sai muka ce eh haka ne قال أي بلد هذا sai ce wannan wannan gari ne قلنا الله ورسوله أعلم sai muka ce Allah da manzansa ne suka sani فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه sai sai ya yi shiru har muka zaci zai sanya masa wani sunan na daban
قال أليس البلدة الحرام sai ce wannan ba gari ne mai alfarma ba قلنا بلى sai muka ce tabbas قال فأي يوم هذا sai ya ce wannan wannan yini ne قلنا الله ورسوله أعلم sai muka ce Allah da manzansa ne mafi sani فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه sai ya shiru har muka zaci cewa zai ambace shi da wani suna قال أليس يوم النحر sai ya ce wannan ba ranar idin babbar sallah ba ce قلنا بلى sai muka ce "Eh, haka ne قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a gare ku kamar yadda wannan ranar take mai girma kuma take da kima a cikin wannan gari naku a kuma cikin wannan wata naku وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم tabbas za ku haɗu da ubangijinku kuma zai tambaye ku game da ayyukanku ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض kada ku dawo kuna kafirai a bayana sashinku yana bugun wuyan sashi ألا ليبلغ الشاهد الغائب wanda ya halarci wannan gurin ya sanar da wanda baya nan
فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه zai iya yiwuwa wanda za a sanar ya zama ya fi amfana da abin da ya ji fiye da wanda ya ji ثم قال ألا هل بلغت ألا هل Annabi sallallahu بلغت alaihi wasallam ya sake cewa shin na isar shin na isar قلنا نعم sai muka ce tabbas قال اللهم اشهد sai ce ya Allah ka shaida متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه an karɓo daga abu umama alharisi allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه duk mutumin da ya ci haƙƙin musulmi ta hanyar rantsuwarsa فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة to allah maɗaukakin sarki ya wajabta wuta a kansa kuma ya haramta masa aljanna
فقال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله sai ya ce ko da ɗan kaɗan ne ya manzan allah فقال وإن كان قضيبا من أراك sai ya ce ko da reshen bishiyar arak رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عدي بن أميرة رضي الله عنه قال an karɓo daga adi bin umera Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه
duk mutumin da muka sanya shi wani aiki ya ɓoye mana ko da allura ne ko kuma sama da allura كان غلولا يأتي به يوم القيامة tabbas wannan yana daga cikin haramun wanda kuma dole ya zo da shi ranar alkiyama mana ya zama dukiya haram wata ranar alkiyama dole ya zo da ita فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال sai wani mutum baƙi daga cikin mutanen madina gani nan kamar ina hango shi sai ya ce
يا رسول الله اقبل عني عملك ya manzan allah karɓa aikin da ka bani قال وما لك sai ya ce me yasa
قال سمعتك تقول كذا وكذا sai ya ce saboda na ji ka ce kaza da kaza
قال وأنا أقوله الآن sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ina ƙara maimaitawa ma من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى duk mutumin da aka sanya shi wani aiki daga cikin to ya zo da duk abin da ya anso ko ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne abin da aka ba shi sai ya ansa na lada abin da kuma aka hana shi sai ya hannu daga shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال an karɓo daga umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yarda yana cewa
لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا lokacin da yinin khaibar ya zo wasu mutane daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sai suka ce
فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد suka dinga cewa wane ya yi shahada wane ya yi shahada har dai suka zo kan wani mutum sai suka ce wane ma ya yi shahada فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina aini na gan shi a cikin wuta saboda wata riga wacce ya ɗauke ta daga cikin ganima kafin a raba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه an karɓo daga alharis bin rabi'i allah ya rere shi yana cewa عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال qatada bin rabi'i yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa miƙewa a cikinsu sai musu bayanin cewa jihadi saboda ɗaukar kalmar allah da kuma imani da allah shine mafificin ayyuka فقام رجل فقال يا رسول الله sai wani mutum ya tashi ya ce ya manzan allah أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ya kake gani ya manzan Allah idan aka kashe ni a wajen yaƙi ɗaukar ma Allah shin za a kankare min dukkan zunubaina فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce eh إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر idan dai an kashe ka saboda Allah kana mai haƙuri mai neman lada a wajen Allah kana mai fuskantar abokan gaba baka juya baya ba ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت sannan maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ka faɗa
قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي
sai ce ya manzan Allah abin da nace shine kana ganin idan aka kashe ni a yaƙin ɗaukaka kalmar Allah za a kankare min zunubaina
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce eh وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر haka ne idan kana da haƙuri kuma kana neman lada kana mai fuskantar abokan gaba baka juya baya ba إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك sai dai idan ana bin ka bashi to wannan kam ba za a gafarta maka ba sai idan an biya maka shi jibrilu ne ya gaya min رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
أتدرون من المفلس؟
kun san mara arzikin lahira قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasin da zai zo nan gaba kafin wannan lokacin da ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh